بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد uwa musulmi na wannan babban gari namu na yamai jamhuriyar Nijar da masu kallonmu wato da sauraronmu a gidan wannan tele mai albarka na bonfere a wannan rana ta juma'a mune muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu yawwa yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a duk ranar juma'a da safe karfe tara wato zuwa goma muna kasancewa tare da babban malaminmu a sheik abdulmalik almajirin malamai don tattaunawa akan abin da ya shafi addininmu da rayuwarmu ta yau da gobe a yau muna wato 24 ga watan rabi'ul akhar wato shekara ta 1444 wanda ya daidai da 14 afuwan 18 ga watan 11 shekara ta 2022 miladiyya waccan kuma hijiriya bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuma miladiya sha takwas kenan domin ci gaba da tattaunawa akan wani maudu'i ko in ce wani mustalah da malam yake tattauna mana shi tsawon sati uku ga sha mun zo na hudu darasi na hudu kenan wato shine lafazin abin nan wato maudu'i ko kuma mustalah na lafzu wal ma'ana wancan sati malam yana tattauna mana ko ce yana cikin tattauna mana akan waɗansu mustalah da suka shafi al-lafz wal ma'ana wato cikin usulul fiqh da izinin Allah malam zai ci gaba da wannan wato masaloli muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya wa malam jagoranci cikin abin da zai faɗa ya yi riko da hannunsa wajen faɗa mana abin da yake daidai ya ba mu ikon aiki da shi أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraro ta kafar yada labarai ta bonfere a duk inda kuke a duniya muna muku gaisuwa ta addinin musulunci bayan haka malam sani ya yi bayani kan maudu'in da muke gabatarwa a kan shi maudu'i na allafu wal ma'ana wato bayani kan lafuzza yadda suke da kuma ma'anonin da suke ɗauka da irin yadda ake ƙa'idodin da ake biyo wajen tantance sanin shi lafazin wani nau'i ne wace ma'ana yake ɗauke da ita ya za a fassara shi domin wannan duka wato kafin a kai ga aiki idan ba a fahimci lafazi da kyau ba ba a fahimci aya da kyau ba ba a fahimci hadisi da kyau ba ba a fahimci maganar wani malami da kyau ba to kuma in an ce za a yi aiki da ita za a yi kuskure
dole sai an fahimci lafazin sannan ma'ana kyakkyawar fahimta sannan a yi kyakkyawan aiki da kaga aiki ya lalace galibi ko dai son rai ko dama ba a fahimci abin ba ina fata an fahimci ni shi yasa za ku ga ana kawo wa imam bukhari ya yi babul qawl qabla al-amal al-ilm wal qawl abin al-ilm qabla al-qawl wal amal sai an samu ilimi sannan ake fadar magana sannan a yi sannan a yi aiki kenan ka ai da jahilci ka ai da jahilci idan babu ilimi to wa'azin da za a yi karkace za a yi shi idan kuma waɗanda za a faɗa masu suka fahimce shi a karkace su ma karkace za su yi aiki idan ma'ana ta ɓaci yawwa shi ya ya ɓaci ma'anar ma za ta ɓaci in kuma ma'ana ta ɓaci kuma aiki zai ɓaci wannan ya kamata ɗaliban ilimi su yi hattara da wannan da kyau shi yasa idan ka bada fatawa ba daidai ba akan jahilci fa duk wanda ya aiki da ta kiyama wa kana da sakamako kan wannan yadda wanda yayi daidai in ya faɗa daidai shi ma yana da sakamako kan umanta da wannan ina fata an fahimce ni to sannan kuma abu na gaba wajen fassarawa idan ka fassara maganar mutum ba daidai ba to za ka yi aiki ba daidai ba idan ka fassara aikin mutum ba daidai ba za ka yi masa hukunci ba daidai ba to wannan kuma shine daga cikin abin da ke kawo mu cikin matsala ka fassara magana ba daidai ba ko ka fassara aikin mutum ba daidai ba wani lokaci kan jahilci wani lokaci kan son rai saboda makiyin ka na sai ka fassara irin yadda kake so ka fassara maganar sa a irin yadda ranka ya baka ina fata ana fahimta ta ko kuma ka fassara wato aikin mutum irin yadda ranka ya baka waɗanda duk kurakure ne waɗanda ya kamata a ce wato an nisance su Allah kai mana tsari to malam kafin mu shiga cikin maudu'in mu gadan-gadan akwai abubuwa guda biyu da ya kamata ya ɗanyi matashiya da su wanda cikin wancan karatu mun ka kawo su to amma mu dan akwai dan bayani da ke so in dan kara kaɗan sai mu shiga cikin maudu'in mu kai tsaye nukta ta farko shine cewa mun karanta wata aya a cikin suratul a cikin suratul namli an gane ko wa yawma yunfakhu fi suri fa fazi'a man fi samawati man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atawhu dakhirin mun ce akwai qira'a guda biyu anan imamu hafs da imamu hamza da imamu khalaf sun karanta a tauhu sauran sun karanta a tuhu dakhiri to shi ne malamai suke cewa shi kullu lafazi na wanda yake na nuna ma'anarsa a matsayin shi matsayin mufradi yake amma a ma'anarsa jam'i ce shi yasa da an ka ce a tauhu sun zo mishi kaga nan domiri ya kuma zuwa ga jama'a kenan wa kullu wahidin a tauhu kenan nan ya zo da lafazin an harari ma'anar lafazin yauwa tunda ma'anar lafazin jam'i jam'i ne wa kullun atuhu za su zo mishi atunahu ne sai an ka shafe nunin saboda idafa nan ya ɗauki ma'ana ta jam'i an gane ko wa kullu insanin alzamnahu kaga da an ka ce alzamna ba a ce alzamnahum ba ba an ce wa kulla da an hankalta ma ma'anar wato matsayin lafazi mufradi take kenan ɗalibi ilimi ya kamata ya fahimci wannan ina fata an fahimce ni kenan sai zaman to kullu in ka gada maka ce kulluna na'lam ko kulluna ya'lam duk kana damar da zaka faɗin wannan saboda ɗaliban ilimi lokacin da sun yi masu neman kuskure cikin larabci da sun ka faɗi wani abu sai su kokarin kuskurantar da kai alhali kuma cikin alkur'ani ba akwai shi ya ce alzamnahu ya ce atuhu ko atauhu a qira'ata hafs da hamza da khalaf mun fahimci wannan wannan na kawo shi ne kuma wannan kullu din dukkan alkur'ani babu inda ya kawo ta da alif wallam da ita da alba'adu alkullu alba'adu sai dai malaman lokaci suka ce ya juzu amma ba shine larabci mafi fasaha ba na alkur'ani shine mafi duk inda qur'ani ya kawo ta idafa yake mata ina fata an fahimci ni mun fahimci wannan wannan na farko kenan sai wato abu na biyu akwai qira'ar da muka kawo a cikin suratul ma'ida la yu'akhidukum Allahu billaghwi fi aymanikum wajen rantsuwa wanda mun kawo ta ne wajen waɗanda suka ce wancan sati kan zancen dutse yana tafiya ko baya tafiya muka wucewa baya tafiya don Allah ya ce wa kullun atawhu dakhirin ko atuhu dakhirin wa tara aljibala tahsabuha jamidatan to wawul din nan wawul atfi ce inji Muhammad al-Amin al-Shanqiti yace to shi ke nuna cewa zancen kiyama akai don an ce yawma yunfakhu fi suri wa tara aljibala kidan ba zancen duniya ake ba wanda suke cewa duwatsu a duniya suna gudu yace wannan ya saba ma fassara ta alqur'ani mai girma kan dalilan da ya kawo duk da yake sun tafi cewa anan duniya ake zance mun fahimci wannan da kyau ko shi ko wannan da muka kawo wajen zancen rantsuwa da zancen al-mutlaq wal muqayyad muna zancen su har muka kawo wannan aya la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al-ayman to ana akwai qira'a muka ce ko mu ce nau'i na karantawa kusan guda uku an gane ko idan an ka ce aqadtumul ayman akwai kuma aqadtumul ayman akwai aqadtumul ayman ka gani wajen karantawa wani ɗalibin ilimi zai zo iske an karanta bai san da cewa akwai sabanin kira'a ba sai ya ce ai an yi kuskure ko kuma to yanzu ba a yi kuskure ba to menene bambanci tsakankanin su wajen ma'ana kaga bima aqattumul ayman shine wato imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf da imamu shuba sun karanta aqattum sannan kuma wato bima aqattum an ƙara alif shi kuma abdullahi ibn zakwan wanda ɗaya ne daga cikin ruwata na ibn abir shi karanta aqattum aqattum sauran kuma sun karanta shine aqattum aqattum sai masa tashdidi to sai waɗansu malamai suka ce a duk ma'anar su guda ne da aqattum da aqattum da aqattum duka ma'anar su daya waɗansu malamai suka ce a'a in an ka ce aqattum shine an hankalta ma rantsuwa mataki mataki ce an gane ko to aqattum kamar mutumin da ya rantsuwa daya misali aqattum kamar rantsuwa alƙawari ne ka ɗaukan ma Allah kamar akwai alƙawari ne tsakaninka da Allah zaka cika kenan kamar an kalli tarafani ko kuma aqattum an karkoi rantsuwar da an karfafa mata ma'ana saboda wani lokaci shi fa'ala yana nufin kamar karfin abu ba dole bane sai ya zo daga wurare guda biyu mun fahimci wannan aqattum akada ne kenan wato an karfafa abu saboda akwai rantsuwar da ake karfafawa wani ya ce wallahi tallahi billahi al'azim kaga ai wannan rantsuwa ce wadda tana da mi rantsuwa ce wadda za ka iske an karfafa mata mi an karfafa mata ma'ana to shasa ta wannan bayani ne an ka bambanta su akwai bai sauran bayanai mutane su koma cikin littafan tafsiri yan uwa ɗalibai da kuma littafi wanda nake ba da shawara yanzu galibi ina zan ambaton sa shine littafin wato alqira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam na ad-doktor Umar Salim Bazmul ko kuma wato addurul masun fi ulumil kitabil maknun na asaminul halabi ko kuma albahrul muhit na abu hayyan at-tauhidi wannan misalai ne ko nake bayarwa to wannan shine bayanin da nake son in dan kara daga nan sai mu shiga cikin karatun mu mun dauko karatu kan al-lafz wal ma'na mun ka ce lafazi da ma'anar da yake dauka mun ka kawo lafazi am mun ka ce akwai lafazi wanda yake am wanda ya haɗi to wani lokacin ba a aiki da shi an samu khas shine wanda ya keɓance shi mun ba da misalin nau'i nau'i na am ko ba haka ba guda uku wancan lokacin da babu kai karatu tare da kai ne sannan mu kawo akwai khas wanda yake keɓance shi duk da yake khas malaman usulul fiqh da usulul tafsir sun ce guda biyu ne shi khas guda biyu ne wato akwai al mukhassisatul muttasila akwai munfasila in an ce mai keɓancewa nassin yana yiwa ya zamanto cikin wato tare da nassi yake ma'ana a haɗe suke bari mu ce a haɗe da mutum zai gada yan ce muttasila akwai wanda kuma a rarrabe suke to kowanne daga cikin su malamai su masa bayani shi al-mukhassisatul muttasila suna kawo shi ne kamar guda biyar ina fata ana fahimta ta suna kawo shi ne kamar guda biyar na farko al-istithna shine ai to gaciya a ce banda ko a togi a ce banda kaga yanzu misali da Allah subhanahu wataala ce wal asr Allah yana rantsuwa da zamani gaba ɗaya ko lokacin sallar asar dama lokacin sallar asar ɗaya ne daga cikin lokuta na zamani ko ba haka ba innal insana lafi khusr duk dan adam yana cikin hasara alwagga jinsiya ce ba mutum guda ake nufi ba sai ce illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani to kaga nan takhsisi ne muttasil tare suke aya guda aya guda shi yasa in ka ɗauki illa illa illa tun daga farkon qur'ani har ƙarshe ko cikin hadisi ko cikin maganganu na shari'a ko cikin na larabci da kaga illa sunanta al-mukhassis al-muttasil wanda ke togewa muttasil wanda yake yana haɗe da nassi mun fahimci wannan to wannan da farko kenan na biyu cikin al-mukhassisat al-muttasila akwai as-sifa sifa sifa shine a kawo kama wata sifa ta wani mutum ko da hausa sifa ake cewa Allah subhanahu wata'ala ce wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna rajulun mutun ya ce mu'minun mai imani kaga ya fitar da dukkan kafirai ba su shiga ciki kaga mukhassis ne muttasil tare suke a hade suke wasu sun kace rajulun mu'minun shine wanda ya zo ce ma annabi Musa za a so a kashe ka ka gudu wanda a cikin suratul al-qasas ko waja rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka min an-nasihin ko ba haka ba sai kuma mai harda alkur'ani ya hattara cikin yasin waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a a cikin qasas warja'a rajulun yawwa min aqsal madinati yas'a waja'a rajulun waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a nan ko waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a ina fata an fahimci ni kaga can an gabatar da min aqsal madinati sannan an kace yas'a nan ko waja'a rajulun sannan an ka rajulun yasa min aqsal madina almuhimmu dai bambanci tsakankanin su banda wannan kuma ba shi babu tabbacin cewa shin shine wanda ya ba annabi Musa labari shine yayi imanin babu tabbaci wasu na cewa a shine wanda ya ceci annabi Musa lokacin da za a kashe shi ma'ana wanda lokacin da za a kashe annabi Musa so ya bada labarin cewa wata bayahuda ta aure ta haifi da ya zo ya kira mutanen fir'auna ce zai musu bayani sai Allah ya juya harshen shi sai da ya tafi kuma daga baya sai harshen shi ya dawo ya sake zuwa kuma su ya ce zai ba su labari suka bashi kashi tun da harshen ya juyi har da an kai sau uku sai gane abin nan akwai matsala sai ya dina wannan kisa babu ne dalili ingantacce a kanta an gane ko balle a zancen wannan mutumin shi dai annabi Musa Allah ya ce faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan hazara kafin a sashi cikin akwati akwai wani mutumin da so ya je ya kai labari mu dai ba mu samu nafsi ba ingantacci to kuma cewa shine wanda ya imani wannan babu wani nafsi wanda ya tabbatar da wannan an gane ko to
sai na uku sai al-mukhasisat al-muttasila na uku shine abin da suke kira bayan mun badalul al-ba'd min al-kulli kulli na'am wato badali kala-kala na akwai albadalul mubayin akwai albadalul mughayir akwai gashi nan badalul kulli min kulli akwai badalul ba'd min kulli yana da akwai badalul tafsil a ilimi ne a cikin ilimin wato usulul fiqh da kuma wato nahwu amma anan badalul wanda muke magana akan shi badalul ba'd min kulli ma'ana za a zo a faɗi abu gaba ɗaya sai a cire sashen shi misali inda Allah subhanahu wataala ce walillahi ala nasi hijjul baiti sai ce man istata'a ilayhi sabila walillahi ala nas ka kuma cikin tafsiri na Imam Sa'di a karkashin wannan aya yayi bayani kamar dalilai wanda suke nuna cewa aikin haji kamar matsayin wajibi ne da kuma irin yadda malamai suka yi istinbatin mas'ala sun kai guda goma kuma ya ci rauyin bayani daga eh, Sheikh Al-Allama Ibn Al-Qayyim rahmatullahi alaihim ajma'in wa rahimallahu jami'al muslimin al-muhimmu dai walillahi ala nasi walillahi ga Allah ne alan nasi akan mutane hijjul baiti ko hajjul baiti qira'o'i ne man istata'a ilayhi sabila kaga alan nasi akan mutane annasi ya shafi kowa da kowa ko ba ka ba sai ce man istata'a ilayhi sabila wanda ya samu ikon zuwa
ga kaga nan annasi dukkan mutane man istata'a wanda ya samu iko kaga lafiya tana daga ciki tunda wanda bai da lafiya ai ba zai iya zuwa ba kudi abinda zai kai ka ko mu ce guzuri wanda zai zai kai ka sanin hanya samun akwai aminci in an kaje ba za a kashe mutum ba duka waɗanda abubuwa suna daga ciki samun iko ne istita'a kenan duk da yake suna kawo wani hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam da an ka tambaye shi menene ake nufi da samun iko yace azadu war rahila azad shine mi shine guzuri ar-rahila shine mi shine abin hawa a ar-rahila ba can ana iya cewa raƙumi to kaga yanzu wanda a dan zahiriya sai a ce mai to kenan yanzu bai halatta ba mutai aikin haji ba bisa raƙumi ba ina fata an fahimci ni to kaga wannan sai mun fahimci cewa na an faɗi ar-rahila saboda ita ce abin hawa a wancan lokacin mun fahimta kuma yanzu ko an ce akwai ar-rahila ai mutumin da yake makka ko ko zai iya zuwa ta ƙasa to yanzu wanda ya biyo ta sudan misali ga ruwa kuma an kace ta raƙumi za a taya raƙumi da shiga yana nasiya kaga an samu matsala to yana da kyau ka san wajen fahimtar nasu mu fahimci wannan hadisin um, uh, malamai wasu sun ta'afa shi su sahaha shi Sheikh Nasiruddin Albani ya ta'afa wannan hadisi Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti ya ta'afa wannan hadisi a farko Sheikh uh, Ibn Kathir ya ta'afa wannan hadisi amma kamar daga baya shi Shanqiti ya dan jawo da baya kamar ya sahaha shi daga baya saboda ya bi waɗansu hanyoyi sai ga hanyoyin suna da yawa to ƙarshe sai ya bar hadisin a matsayin da yana ɗauka yana ilmantowa hasanin to almuhimmu dai man istata'a ko mun ce wannan hadisi ya inganta ko mun ce akwai sabani almuhimmu dai Allah ce sai ana da iko shi ko iko ya danganta daga wani zuwa wani mutumin da ke cikin garin Makka ikon shi ya bambanta da mutumin da ke cikin kasar Yaman mutumin da yake kasar Yaman ikon shi damar da zai samu ta bambanta da wanda yake kasar America almuhimmu dai ba a wajabta ba sai in kana da ikon zuwa shine togace shine ma'ana kaga tsaro yana daga ciki tunda in babu tsaro ai baka samu ikon zuwa kenan ba wai ya ce azzadu war rahila ba su kadai ne ake nufi ko da mun ci hadisin ya inganta a'a duk abin da zai sa ka samu ikon gabatarwa tunda kaddarta kana da kuɗin amma baka da lafiya za ka iya ba za ka iya ba kuma yana daga cikin istifa yawa istita'a kin to don haka yana da kyau ɗaliban ilimi wajen tattauna kan mas'ala ta ilimi ka san yana daga cikin matsalolin da muke samu wani lokaci wajen tattauna kan mas'ala mutum sai ya zama to dayyik ya mai da abu kamar dayyiki abu wanda yake kuntatacce Allah ya ce inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah yana son waɗanda suke yin jihadi su yaki dan daukar da kalimar Allah saffan sai su yi sahu sahu sai wani ce to duk in za a yaki dole sai an yi sahu sahu a dan uwana can wancan lokaci ana yaki ne da takobi kuma ana yin sahu kafirai su yi sahu musulmi su yi sahu amma yanzu yakin technology ake yi yakin makaman nukiliya ake yi yaki ne ake yi da jirage waɗanda ba su da matuki wani lokaci yana da to yanzu sai ku zo ku yi sahu jirgi guda ya zo ya ɗauko bam ya ƙari da ku a'a yanzu bana da cin strategy na yaƙi shine a rarraba sojoji biyu can biyu can biyu can ko da an yi lugudan wuta sai ka iske yan kaɗan da zai kashe yana da kyau mu fahimci wani to kace safar a ta yi sahu mutum ɗari biyu ɗari biyar kawai a zo makami guda hallaka su ya kamata ka fahimci nassi da maslaha ta nassi wannan wallahu ta'ala alam abu na uku na hudu kenan cikin al-mukhassisat al-muttasila shi da suke kira al-ghaya alghaya shine ma'ana a iyakance wuri ko lokaci ina fata an fahimce ni to wannan kama inda Allah subhanahu wataala ce wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha alhadiyu mahilla kaga wala tahliqu ru'usakum kada ku yanke in kunta wajen aikin haji kada ku yi aski hatta ya bulugal hadiyu mahilla har sai alhadiyu abin yanka wanda ake yankawa ga mai yin tabattu'i da kirani ko wanda ganin ifradi aikin haji shi kadai ai shi baya yanka har sai ya kai mahillahu wurin yankan shi na fata an fahimci hatta ya bulugal hadiyu mahilla har sai ya kai kinan in ya kai wurin shi nan ana nufin kuma an yanka shi sannan sai a yi sai a yanka to amma nassi nassoshi na hadisai sun nuna cewa an yi tambaya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi aski kafin ya yanka ko ne ce yayi yanka kafin ya kaza ce wannan la haraj la hadisi zaman to ba wajibi bane amma nan da yace hatta ya bulugal hadiyu mahilla har sai ya kai wurin shi wurin da za a yanka shi wannan yana nuna cewa shine abin da aka fi so to amma anan bayan wannan shine cewa an hana wasu malamai sun ce to ainihin taƙayidi ne aka yi domin an hana yanka an hana aski sai an yi mi sai an yi yanka to shi kuma yin aski aiki ne shi ko fi'ili taƙayidin shi ake yi ba a taksisin shi ina fata an fahimci ni tunda an ce misali kada ka yi kaza sai lokaci kaza kenan an kayyade lokacin ne to sai an kace musu a'a da an kace wala tahliqu ru'usakum nan ya shafi dukkan kanka ake nufi hatta ya bulugal hadiyu mahilla kenan ba a yin aski ko wani irin nau'i na aski sai in an yi yanka misali shine abin da aka fi bukata hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr kaga an saki lokaci nau'in cin da kake so da nau'in sha sai lokaci yayi sai ayi mi sai a daina shi kenan an yi taksisin shi in an kalli kuma lokaci sai a ce an yi taqayyidin lokaci dan shi lokaci taqayyidin shi ne ake yi to sai kuma abinda ake kira akwai kuma lokacin da za a yi taqayyidin taqayyidin bai ba a nufin shi kwata-kwata ko taksisin ba a rufin shi kwata-kwata misali inda Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladhina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu sama wa la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamal fi sammi alkhiyat san ka san wala tahliqu ru'usakum nahayuna nahayuna kina an hankalta ba fi'ili sai zaman to hatta sai zaman to a ce an yi taqyidin nahayi to amma da an ce wala yadkhuluna aljannata labari ake basuwa nan shi kuma al'amu nafiya ce an yi nafiyin dukkan shiga cikin aljanna sai ce hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar innal ladina kazzabu bi ayatina Allah ce waɗanda suka karyatar da ayoyinmu wastakbaru anha suka yi girman kai suna ganin sun fi karfin su bi Allah saboda abin da sun ka taka ko na kuɗi ko na ilimi ko na dukiya ko na ilimin addini ko na ilimin wato abin nan ilimin kere-kere na turawa domin mun ce ilimin addini akwai wanda in sun kai ilimin addini sai ce su sun fi karfin su shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga wani ya ce ai kaka za ya ce sun fi a'a dan adam in bai annabi ba ilimin shi zai kashe ce shi bai mai Allah biyayya an gane ko to Allah ya ce wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama ba za a bude musu kofofin sama ba ma'ana lokacin da ayyukan su ba za a bude musu kofofin sama su je ba rayukan su kuma ma su ma ba za a bude musu ba in sun je a sama za a dawo da su a kasa wala yadkhuluna aljanna ba za su shiga aljanna ba kaga yayi nafiyu nafiyu kuma ya kore dukkan shiga sai ce hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab har sai aljamalu raqumi akwai qira'a shadda hatta yalijal jummalu jummalu shine kamar za a ce igiya wadda ake daure raqumi da ita an gane ko to qira'a ta almutawatira shine hatta yalijal jamalu har sai raqumi ya shiga cikin kusuwar allura ko kafa allura inda ake sakawa dinnan to kaga an ce raƙumi sai ya shiga ka ku ga ai raƙumi bai shiga ba sannan kuma ko da mun ce ma igiyar da ake ɗaure raƙumi ai har duniya ta tashi ba za ta shiga ba kiran nan at-ta'liqu 'ala al-mustahil a sunan shi ba a takhsisin shi ba yadda za a yi su shiga aljanna har abada shine ake son a ce na fata an fahimce ni shi yasa wani sha'ir da yake son wata yarinya amma yake son ya nuna tsananin son ta yayi nauyi a kansa sai yake cewa walau annama bi min jawan wa sababatin ala jamalin lam yadkhulin nara kafiru yace walau annama bi jama'a ku saurara da abin da yake tare da ni ina nace jama'a ku saurara tunda da ya faɗi magana yana so a saurara ni to wani yace ban je inda aka ce jama'a ku saurara ba kasa walau annama bi sha'ir yace da dai abin da yake tare da ni min jawan jawan da jimun da wawun da alif mai kamar ya'un an gane ko abin da yake tare da ni na rama ramewa kenan wasu babatin da kauna ala jamalin da an ɗauke shi an sanya ma raƙumi ko an ɗora shi akan raƙumi lam yadkhulin nara kafiru da kafiri bai shiga wuta ba me yake son ya ci ko ba haka ba sun kace alma'ana fi batn sha'ir in ji su ko ma'ana tana cikin cikin sha'iri wai abin da yake son ya ci Allah ya ci kafirai ba za su shiga aljanna ba abin gani ko sai raƙumi ko wancan kira a sha igiyar raƙumi sai raƙumi ya shiga cikin abin nan kafa allura ko ba haka ba ya ce to in an ka ɗauki son da yake ma wannan yarinya an gane ko kamar son da yake mata hayyar rame yan rame to in an ka ɗauki wannan son aka ɗora mara kumi yan rame yan rame zai kai inda zai rame wadda zai shiga cikin kafa allura kiran ko da ya ci shiga ya wuce kiran ko za su za su shiga wuta ina fata an fahimci ni to wannan shine abin da suke kira wato at-ta'liq ala al-mustahil ba ana nufin za su shiga aljanna ba ina fata ana fahimta ta wannan kuma ash'ar ne wanda zaka ga malamai suna maudu'i akan su cikin ash'ar kamar aghradu shi'r an gane ko kuma ko kuma misali waɗanda sun ka faɗi aghrad abin nan mutashabiha sai ayi al-ghazal a tattaro shi'ir na ghazal shi'ir na hamasa shi'ir na kaza shi'ir na kaza ana bincike cikin adab bincike mai yawa ina fata an fahimci ni an yi sabani shin da wannan sha'irkin da ya faɗi wannan shin wai duk duniya akwai wani sha'ir wanda ya faɗi rama irin shi yadda ake ramewa waɗansu suka ce akwai wanda ya faɗi ko ya fi shi ko za su zo kusa shine wani sha'ir ya ce ka anni hilalu shakki laula ta'awuhi falam tuhdal uyunu liru'yati yace ka anni hilalu shakki rami wadda ni saboda rashin lafiya ka anni hilalu shakki ka ce watan shakka ne ka san watan shakka ana kallo wasu ce kai ga wata ce wasu ce wallahi ba wata da ba yace to haka yake in yaddo su mutane sai a ce shin mutun da attahi ko kuma mutun da ba yace laulata awuhi in ba dan da ke yin nishi ba yace falam tuhdal uyunu li ru'yati ba za a shirye da ido ba su gani an gane ko to sai aka wani kuma shi ko sai ya ci na uku bari mu kara da na uku wani shayar shi ku ya ci yake cewa ina ganin mutanabbi na ba shi wannan yake cewa kafa bi jismi nuhulan annani rajulun laula mukhatabati iyyaki lam tarani yace wata yarinya yake so to ita ko sai ta ga kamar kasan karamin jiki ne da shi misali ta gan shi kamar dai jikin shi karami ne tana son ta rena shi ina fata an fahimci ni to kaga kasan halitta ce ta Allah zaka iske mai karamin jiki galibi ya fi son mace wadda take mai babban jiki sai ka iske shi kuma mai babban jiki ya fi son mace wadda take mai karamin jiki dogon mutum sai ka iske ya fi son gajeren mace galibi muke zance gajere ya fi son doguwa baki ya fi son fara fari ya fi son baka haka ne halitta ta Allah to yanzu yana son ta sai ta mai irin wani kallo hakan ka san mace in ta gare ka dan karami karami ko ta rena ma da wayo tana ganin ba ajin ta kake ba to shi na ce mata kafa bi jismi nuhulan annani rajulun ya ishi jikina don rabewa da ni dai ni annabi jiki an mace ya ce ke tafi ma laula mu khatabati iyaki lam tarani a ce ma kai in ba da nake miki magana ba da baki san dan adam bane a tsaye a wurin saboda tsananin rama to cikin waɗanga guda uku aka rama kallah ni dai ban zaɓa ko guda mutane su bakan su zaɓe na tsakiya wanda ya ce ka an ni hilalu shakki hilalu shakki ko to wanda kuma in yi magana ha in ba ya yi magana ba a san wani na tsaye ba eh ba a gani shi ba to ka gani shi ko ne ce a'a raƙumi ma zai koma kamar zaren da za a iya sakawa cikin allura ni dai ban zaba ba kan wani yaje ya zaburo mini ce na zaba shi same ni shi ta abin nan to a takaice wannan al-mukhassisat muntasila sai na biyar cikin al-mukhassisat muntasila shine ash-shartu sharadi shi ma ana iya takhsisi da shi da Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra kaga an wajabta azumi ga masu imani dukkan masu imani sun shiga cikin in ba wanda yake da uzuri ko na rashin lafiya ba ko mace mai haila ko mace mai jinin biki ko abin da ya kama da haka ko mai shayarwa misali inda ba za su iya ba an gane ko tunda mai shayarwa in tana iya yin azumi za ta iya azumi ita ko mai haila da mai abin nan da mai jinin biki za ta ajiye azumin ko kuma mutumin da yake wato abin nan sai Allah ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra kaga cikin masu imani sharadi ya fitar da maridan aw ala safarin ko yake akan balaguro kuma sai ayi kiyasin wanda duk yake da uzuri wanda yake domin ba an kawo maras ba kawai ana nufin rashin lafiya ko kuma an kawo safar an nufin balaguro tiquna hu fi jasum ta'amu miskin kenan yanzu nan ana zancen an yi taksisi ne sannan wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wannan ana iya shi ko taksisin shi da cewa can da an ce duk masu imani su yi azumi amma sai aka ba da zaɓi kenan sai zama to zaɓin da an ka bayar yana fitar da kai daga cikin masu azumi idan da zaka ba da fidiya waɗansu suka ce a'a wa alal ladina yatawqunahu ne ko ko ya tuku na waɗanda suna yin shi su wahala sai sun ce to su ne da an kace su ba da fidiya wasu suka ce a'a da an bar shi sake cewa kowa ya yi azumi wa alal ladina yutiquna hudu wanda yake da iko yayi faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wadan sun kace to shi ya tawwaqunahu wadanda suke yi suna shan wahala kenan yanzu nan babu wani taksisi kenan dama masu uzuri da aka fitar waɗanda suka ce wa alal ladina yatuqunahu shi ma yatuqunahu kamar suna yin shi ya zama to musu kamar tauku kamar sarka da anka azaga waya tafi karfin ka daga attaqa ne kenan sai an ka ce fidyatun ta'amu miskin kenan waɗanda ba za su iya bari tun da farko waɗanda suka ce a yutiqunahu ne waɗanda suke da iko su fara fidiya to an ka ce faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra sai zaman to nan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu in ana zancen yutiqunahu waɗanda suke iya yin shiri aka ba da mafidiya to daga baya sai an kai nasu an ka shafe hukuncin an ka ce su an ka ce ai azumin wasu kuma suna kaddara wa alladina la yuqiquna wa alladina la yuqiquna su kaddara lamun ai saboda an ce la yuqiquna yatawquna suna shi suna shan wahala ai ma'anar shi tana koma zuwa ga abu guda to in kuma an dauke shi cewa a'a sai waɗanda suke cikin wahala to faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu ta akidi na akan wancan hukunci dama an ce ai ina fata an fince sai da mutuwa wanka da maridan ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra an sake maimaita masu uzuri ne saboda a fitar da su a ƙara nuna cewa su mutane ne waɗanda uzurin su yana nan ban sani ko mun fahimta ba to almuhimmu dai ana takhsis bi shart waɗannan su ne almukhassisat almuttasila guda biyar sai almunfasila kafin mu shiga cikin karatu don dole irin waɗanda abubuwa wani lokacin ana buƙatar a san su saboda fage ne na karatu na ilimi al-mukhassisat al-munfasila shine su ba tare da nasu suke wuri ɗaya ba amma sai su rarraba to shi ne malamai sun ce akwai alkitabu na farko alkur'ani sai a yi taksisin ƙur'ani da ƙur'ani akwai alhadisu a yi taksisin misali alkur'ani da hadisi sannan akwai al'ijima'u shi ne a yi taksisin alkur'ani da ijima'i sannan akwai alƙiyasu a yi taksisin alkur'ani da ƙiyasi shi ijma'i dole asalin shi daga cikin mi daga cikin shari'a yake ba wai ijma'in ne taksisin ba a wani dalili ne wanda an ka dogara ga shi ne ijma'i shi ne taksisi shi ma kiyasi asalin shi daga nassi yake domin ba a yi kiyasi in babu nassi to da nassin da an kai kiyasin ne daga nan ne aka samu mi aka samu damar yin taksisi sannan ana yin taksisi da wato alkitab as-sunna al-ijma al-qiyas sannan kuma wato al-aqlu ana yin taksisi da al'aklu hankali. Tau, bari mu zo mu ba da misalai saboda mun faɗa wani na nan Najeriya sai an ba da dalili. Ko ba haka nan bane? Tau. Misalin alkitabu bil kitab. Ko ba haka ba? Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul Baqara yake cewa innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Innal ladhina kafaru waɗanda na kafirta. ko waɗanda suka kafirta sawa'un alaihim duk ɗaya ne a kansu ana magana da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a an zartahum shin ka yi musu gargaɗi am lam tundirhum shin ko ba ka yi musu gargaɗi ba sai an kace mi sai an kace la yu'minun ba za su yi imani ba to kaga allazina tana daga cikin abin da ake kira siyagul siyagul umum ma'ana wanda ta haɗe kumi kumi duk waɗanda suka kafirta sai an kace duk ɗaya ne gare su a an zartar mu abin tundirhum la yu'minu ba za su yi imani ba to ya an ce ba za su yi imani ba shin anan wannan yana nuna cewa a daina yin wa'azi don an ce ba za su yi imani ba a'a rashin imani gaibuna Allah shi ya san wanda ba zai yi imani ba har abada sannan kuma ana wa'azi ne ba wai fa'irun da ke sa ai wa'azi ko dai ya zamanto hujja ga mutum ko ya zamanto hujja akan mutum dan haka dole mu yi wa'azi wanda zai mutu akan kafirci wanda zai to me amfani a'a don saboda ranar tashin alkiyama Allah zai mishi bayani alam ya atikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum ka gani za a ce manzanni musu sai isar da sako ashe fa zakkir inna fa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabu al ashqa ko ba haka ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman lillahi muhlikuhum aw mu'adhibuhum adaban shadida qalu ma'dhiratan ila rabbikum me yasa kuke mu mutane wa'azi waɗanda deja Allah zai musu waɗansu mutane an da sun kai kamun kishi kin nan waɗanda waɗansu suna ganin ayi wa'azi waɗansu suna ganin a daina wa'azi sai wasu suka ce dan bi za ku musu wa'azi qalu suka ce ma'aziratan qira'a kuma ta hafsa ma'aziratan saura sun karanta ma'aziratun an gane ko ma'aziratan sai zaman to shine an maf'ulun bihi domin shi na ɗaukan ma'ana ta uzuri shi ko uzuri bayani ne sai zaman to maf'ulun bihi an ce ma'aziratun kenan wato qauluna ma'aziratun المهم دي akwai bayani mai yawa mai soyi kuma cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun suka ce ma'aziratan ila rabbikum dan mu yanke uzuri Allah ya san mun yi wala allahum yattaqun kuma tana yawa su yi tana yawa su yi astu to ga mawdu'i ne fawaidu da'wa fawaidu da'wa zaka fitar da mawdu'i masu yawa fawaidu da'wa في الحياة الاجتماعية فوائد الدعوة في حياة السياسية فوائد الدعوة في كذا فوائد الدعوة في التعليم فوائد الدعوة إن كتير ذاك غنيسو موضوع جاسونا هيك هاجي to almuhimmu da yake nan yin wa'azi abu ne wanda yake da amfani koko dan wato kafa hujja to wannan aya ta innal ladina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ba tana nuna a daina yin wa'azi ba ko dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ce daina yin wa'azi ba to anan sai malamai suka yi sabani dan muna cikin al-muhassisatul muttasila wal mufassila shin nan alladina kafaru amun ne baqin ala umumihi ko ko amun ne urida bihi al-khusus sabani da malamai wasu ka ce amun ne bakin ala umumihi dukkan kafirai ake kai ake nufi sai ya zamanto nan da an ka ce innal ladina kafaru waɗanda suka kafirta gaba ɗaya ɗin kafirai ake nufi a an zartahum am lam tunzirhum la yu'minun mi yasa saboda Allah ya san ba za su yi imani ba wanda ko Allah ya san ba zai yi imani ba to shikenan ya shi cin alladina kafaru shi yasa suka ce Allah ya ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim wadansu daga cikin malamai su ce a'a amun ne makhsus ko kuma amun ne urida bihi al-khusus ma'ana amun ne wanda ana takhsisin shi ko kuma urida bihi al-khusus a'a wasu nau'uka na kafirai ake nufi irin su Abu Jahal an gane ko irin su Abu Lahab an san Allah san ba za su yi imani ba to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana son masu daraja su yi imani saboda domin mai kuɗi ko mai mulki ko mai wata karfin fada aji idan ya bai al'amari zaka iske waɗansu ko amanafunci za su bi karshe kuma tana Allah ya musu rabo su ci gaba da wannan abin sai suka ce to amun ne urida bi khusus su Abu Jahal ake nufi ko sun ce a abu amun ne makhsus za a yi taksishin shi innal ladina kafaru sawa'un alaihim anzartum alam tundirhum la yu'minun na ana nufin am ne amma za a yi taksishin shi da waɗanda suka mutu akan kafirci za a yi taksishin shi kuma bil mushahad don gashi nan muna gani yau da gobe gashi nan kafirai suna musulunta ko ba haka nan bane bil mushahada to wannan kenan kenan sai zaman to kaji bayani to taksisul kitab yanzu an ce wallahu la yahdi al qawm zalimin Allah bai shirya da kafirai ba amma sai gashi wadansu Allah ya shiryar da su sai mu ce to nan an yi taksisin shi ne da wadansu mutane wanda sun ka kafirta don mi don Allah ce qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ka ce makafirai in sun daina za a gafarta musu kenan wannan ya nuna cewa Allah zai shiryar da su kenan sai kai taksisin shi da wancan takhsisul kitabu bil kitabi sai takhsisul kitabi bis sunna sunna tazo duk da yake suna ce a'a sunna inda a hada ce shi kuma qur'ani mutawatir ne ba takhsisin shi kuma ba a karba hadisi na ahad wajen aqida wannan aqidu ne na munanan waqidu wadanda sun jima a duniya irin su mu'tazila su ne ake so a kawo ahli sunna yanzu a harkitsa duniyar musulmi mu yi hattara hurrimat alaikumul maitatu tunda sun ce qur'ani mutawatir ne shi ko hadisi wani lokacin ahad ne to ahad kuma bai kai inda zai taksisin alqur'ani ba ko ba haka ba ko ku ce a'a ahad ba aka aqida a gare shi wannan aqida ta yi muni daliban ilimi kamar an ce ahad kamar riwaya ce ta mutum daya wanda in an bi silsilar ta babu inda mutum biyu ko uku ko biyar suka rawaito ta bai zan mutawatiri ba duk da yake mutawatiri akwai lafzan akwai ma'ana almuhimmu sai anan da aka za a yi taksisi kitabi wa sunna a cikin suratul ma'ida Allah ce hurrimat alaikumul maitatu an haramta muku duk abin da yake ya mutu kaga ya shafi kowane abin da ya mutu mushe kenan ko masai sai hadisi ya zo na manzo sallallahu alaihi wa sallam uhillat lana maitatani an halatta mu da abu wanda sun mutu ko sun mutu ana cin su guda biyu sai ce mi aljarad wal hut fara ko ta mutu ana iya cita al hutu kifi shi ma za a iya ci ko da ya mutu shikenan na fata fice ne kaga na almaitatu ya shafi dukkan abin da ya mutu amma an yi taksisin shi bis sunna ina fata na fahimta ta sai a taksis bil ijma ijma'i qur'ani ya zo ya ce idan mutum ya mutu ƴaƴan shi suna gado shi yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithl hadh al-unthayayn ko ba haka ba hadisi yazo aka ce wan la yarithul qatil wanda ya kashe mutum baya gado kaga an fitar da shi ya sake in taksisi la yarithul muslimul kafir wal kafirul muslim musulmi bai gado kafiri kafiri bai gado musulmi hadisi ne cikin sahih bukhari an kai taksisin yaya waɗanda sun ka kashe iyayensu ko ko yaya wanda kafiri da musulmi kenan musulmi bai gadon kafiri kafiri bai gadon musulmi inda akai sabani shin idan sun zamanto duk kafirai ne addinin su ya saba wasu malamai suka ce ba Allah ku raba mu tun da can kafirai ne ba yahudi ne da kirista misali dan ya mutu ba Allah su ce can sun shari'a su mu dai ku bar mu nan ta musulmi wal kafir ina fata an fahimce ni To nan sai malamai sun kai ijima'i cewa bawa idan mutum ya mutu, o bayan mutu misali, to kuma baban shi, ɗan shi bawa ne, ma'ana an yaƙi da musulunci an ci su har ya zama to bawa, to baya gadon mahaifinsa. ijma'i ne ba wai aya akwai ba me yasa saboda bawa bai da yancin kansa idan an bashi dukiya ta mai gidansa ce sai an kai ijma'i istinadin ala hada sannan kuma sai takhsisi al-takhsis bil qiyas ayi qiyasi qiyasi qiyasi ka zan ko mutane mu da Hausa qiyasi da suka cewa fi'ili ne wanda ana cewa ƙasa ya ƙusu ƙiyasan kuma ana cewa ƙasa ya ƙisu ƙiyasan gwaji ko aunawa ko daidaitawa ina fata ana fahimta ta wasu wasu na daga alƙausu na daga wannan kibiya da ake halba saboda galibi sai an daidaita ta yi daidai in za a je wajen yaki ko ba haka nan bane al'ayyata halko wajen farauta almuhimmu dai qiyas ayi takhsisun alqur'ani da alqiyas shine suke cewa kamar misali Allah subhanahu wata'ala ya ce azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'at jalda azzaniyatu mazinaciya mace wazzani da namiji fajlidu kulla wahidin minhuma mi'at jalda a yima kowani wato bulala dari idan musu taɓa aure ba in sun taɓa yin aure ko sun yi aure kuma sai an ya zama to mutum ya yi duhuli da matarsa domin an yi aure mutum bai duhuli ba ana ganin wannan misali mutum ya aure mace yana wata ƙasa har ya rabu da ita to dan ya je yadi nan wannan ba a cewa wannan auren zai iya sa shi a jefe shi ba sani ko mun fahimta ba ala ayyati hal ko in yayi aure fasidi mutumin da ya aure matar da haramun ne ya aure ta mutum da ya aure kanwarsa ko yarsa ba a gane ba sai da an zo sai an gane yarsa ce sai aka raba auren to wannan auren ba a cewa shi daga cikin shurutul ihsan dan akwai bayanai daban-daban waɗanda ɗaliban ilimi suka wa gudu dole kuma sai an hada musu ala ayyati hal nan sai Allah subhanahu wataala ce ai musu bulala ɗari to sai aka ce to wannan yana da alaka ne da waɗanda suke ƴaƴa ɗa idan ya yi zina in bai taɓa yin aure ba to za a yi masa bulala ɗari haka budurwa a shari'a ta musulunci muke zance mun fahimci wannan idan kuma ɗa ne ya taɓa yin aure kuma auren wancan ingantacce wanda har ya samu ya sadu da matarsa to nan ne ko mace in ta taɓa saduwa da mijinta sai a jefe su shi ma in babu shubuha in babu cilasta suwa mutum ne aka zo ya cilastar da mace dina da ita kaga ita ba wannan hukunci bai kamata ba ko ko mutum ne ya zo karfe goma sha biyu na dare ya shigo gida matar shi ta yi balaguro zo ya iske wata mace kwance sama mantala ya sa tsammanin matarsa ce sai bayan ya kare sai ya gano ashe ba matarsa ba ce to nan akwai shubuha ba a kashe shi kai tsaye saboda bi saboda an gane cewa gidansa ne kuma a bisa shimfiɗar matarsa ina fata an fahimce ni to wannan dai na dan kawo shi ne saboda mutane su gane abubuwan akwai waɗansu sharuɗa kuma da hankali ya zama to yana da hankali tun da yan bai da hankali mahaukaci da kuma da shari da kotu ta musulunci da kotu ta turawa ai babu inda ake mahaukata shari'a ina fata ana fahimta ta ala ayyati hal nan sai an kace suna da bulala ɗari nan zancen da ake yi domin bi domin sai Allah ya ce bayi an gane ko fa idza ahsanna ko uhsinna a wata qira'a fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'ala al muhsanati min al adab kenan kaga su bayi domin ana zancen auren baiwa ne idan ta kama aure baiwa da sharuɗin da suka kawo ko ba ka nan bane fa alaihin na nisfu ma alal muhsanati min al'azab suna da ma alal muhsanati nisfu ma alal muhsanati min al'azab rabin abin da za a yi ma ƴaƴa na azaba sai malamai suka ce to anan ƴaƴa in suka yi zina bulala 100 100 in ba su taba aure ba kinan baiwa za a yi mata mi za a yi mata bulala 50 ina fata an fahimce ni to kiyasi wannan shine abin da jamhuru suka tafi kansa cewa idan suka yi zina bulala hamsin ne za a yi musu to idan za a ce za a yi musu bulala hamsin in bayi ne waɗanda ba su taɓa aure ba to in sun kai aure ba in sun kai aure sai an ka ce a za a tsaya ne wasu ka ce za a yi musu bulala ɗari wasu ka ce za a kashe su wasu ka ce kaza akwai maganganu da dama katiba cikin tafsir na ibnu kathir ya kawo athar duk da babu da lokacin da zamu cewa sai mun yi tafsirin wannan mas'ala ba akan ta muke ba amma dai a takaice sai aka ce a tsaya kan bulala hamsin wasu ka ce a yi musu haddi na ta'ziri ko bulala ashirin ko abin da ya kama da haka amma zance mafi inganci jamhuri sun tsaya kawai a yi musu haddin su bulala hamsin ne yawa to sai waɗansu ka tawo ce ka yan qur'aniyun da irin su mu'tazila dama yan qur'ani galibi suna ɗauka a ra'akin mu'tazila ne suna tsammanin kamar sun yi wani abin a zo a gani suka ce to ai an ce rabi to shi kisa an ce shi kwancin kisan sai za a yi dama suna son su kore waccan ayar da ta cike nuna akwai jefewa tunda ko cikin ahalul kitabi akwai ta ai cewa idan mutum ya zina jefe shi za a yi musulunci da yazo karara ta aya sai an ka shafe karatun ta aka bar hukuncin ta amma su suna sosai sun kore wannan sai su kaka ji ai ba na Allah bane kawai bulala dari an ka ce kowa da kowa suna son su nuna waccan ayar kamar ba abin da nata ba to amma a takaicen takaitawa a nan sai a ce musu shi me yasa shi bawa ba a ce a kashe shi ba tunda babu rabin kisa na biyu kuma saboda shi bawa dukiya ce wani wuri yana kama da dan adam kiyasu shabahi kuma wani wuri yana kama da mi ya da dukiya yanzu kamar cikin nahau na wani malami da aka zo a nahau ya ce an ka ce man tana nufin mi al'aqil abin da yake da hankali galibi ko tun da shi ma ba kowane lokaci ba wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba kaga bai ta akan hudu ai ba mai hankali bane a wajen dan adam sai dai wajen Allah shi aqil ne ko ba haka nan bane to an ce man kuma wani lokaci sai a ce ma fankihu ma qabalakum minan nisa'i kaga nan ma to kuma aqil ne to yanzu galibi ne kine yake zamantowa man li ghairil aqil ma man lil aqil ma li ghairil aqil to sai wani ustaz ya ce madalibansa to mutum ne sai ya haukaci mutumin da ya haukaci to yanzu wai man zamu cewa kuma
aka ce man sai eh in aka ce man eh sai a duba kafin ya haukaci eh to yanzu yanzu a yanzu da yake mahaukaci ala ayyati hal anan dai shi bawa in an kalli kasancewa shi dan adam dan adam ne in an kalli an gane ko dukiya ce ma'ana sayar da shi ake ake shi kasuwa ya zan mi ya zan matsayin sil'a ta saisuwa to Allah kuma bai sun cikin haddi a taba haƙƙin ka domin akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin mi akwai haƙƙin bawa to idan aka je aka jefe shi kai an yi maka asara to sai Allah ce kawai a yi mishi bulolin shi shine abin da ake son a ci shi yasa zaka ga bayi akwai inda suka bambanta da ƴaƴa ta fuskar bi ta fuskar hukumce hukumce inda ake bambanta su wanda kuma duk bai karanta irin waɗannan ƙa'idodin cikin shari'a ba zai ka iske sai ta faɗar waɗansu abubuwa waɗanda bai da ilimi a kansu ina fata an fahimce ni kai yaski na ai shi yasa kamar bawa in ya kashe ɗa shin kashe shi za a yi ko ko kaka za a kalla waɗansu suna ganin idan bawa ya kashe ɗa a kashe shi kai tsaye to idan ɗa ya kashe bawa to kashe shi za a yi irin su hanafiya suna ganin kashe shi za a yi ina fata fice ne wasu kuma suna ganin diya za a amsa to sannan kuma idan za a bada diya ko ko kudin bawon za a bayar domin idan kudin bawon sun fi diya tsada wanne za a yi aiki dishi maganganu ne na malamai shi yasa irin waɗannan mas'aloli da kyau ɗaliban ilimi wasu tafi kan wannan wasu tafi kan wannan wallahu ta'ala a'lam ko ba haka ba babu wanda zamu rinjaye su aka wani zai ce mun taba mazhabar shi ko mun taba wani wuri ko ko kaza kaza ai an ce kaza ba kaza na ba mu wannan tarjihi can mun baro ka kai ma kai tarjihi yau ka kuma kai bincike kai ma kai tarjihi ina fata an fahimce ni to nan kaga an ce bulala ɗari an yi taksisi da ƙur'ani an ce mi an ce za a yi ma baiwa domin ana zancen baiwa ne fa'alihin na nisfu ma alal muhsanati min al'adab kaga mace ita ma za a yi mata hamsin da nassi na alqur'ani to namiji fa dan qur'aniyun ba a kawo zancen namiji ba kai kuma sai da kiyasi sai an ka ce to nan bawa da baiwa duk kamar abu guda ne hukuncin su ba zai bambanta ba sai an kai kiyasin al'abdu alal ama ma'ana yadda qur'ani ya ce ita ma baiwa hamsin za a yi mata to ita ma waccan hamsin namijin shi ma hamsin za a mishi sai an kai kiyasin su don nasi bai kawo fa alaihin na nisfu ma alal muhsana ta ci to shi namijin fa na namijin can qur'ani ya ce azzani to wazzani nan ko fa alaihin na nisfu ma alal muhsana min al azab kaga dole sai dai kai kiyasi tunda can ya ce namiji da mace nan ma kai kiyasi na namiji tunda bai faɗi namiji ba kuma in ba haka nan ba kai dan qur'ani ne muna jiran ka sai ka kawo mana inda an ka ce namiji shi ko ka hukuncin da za a yi mai ina fata an fahimta wallahu ta'ala alam to kaga wannan shi daga cikin al-mukhassisat al-munfasila mun kawo bil kitab mun kawo bil sunna mun kawo bil ijma sannan mun kawo bil qiyas sai bil aql ko bil mushahada kana zamani sai nasu shoda sai kace bai shahidu dukkan mutane ba babu qur'ani babu hadisi ko ba haka nan bane babu ijma'i babu ijma'i babu qiyasi kawai ka zama da hankalinka kai wani na iya cewa ha yau an kawo sabuwar magana a'a wannan yana daga cikin al'amu uridu bihil khusus duka an kace amma sashe ake nufi malamai sun bada misalai guda biyu zan bada su adawa da Allah subhanahu wataala ya faɗi azabar da za a yi musu falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha 'adabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha sai ce tudammiru kulla shay'in iska ta zo ta halaka komai malamai suka ce to ai kasar da suke rayuwa a kanta da kuma sama ai kasar bata halaka gaba kulle shaida an ka ci dukkan komai ya shiga ciki kenan sai zama to an yi an yi taksisin shi bilmi bil aql domin an tabbatar da kasar adawa tana nan yanzu saman inda adawa sun karayu yana nan to iskan ta hallaka mi ta hallaka su da sauran abubuwa amma bata hallaka kasar da suke rayuwa akan ta ba ta hallakar da sama ba أما الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين العلامة القرآني يتفتي وشينا بير دبدا تيوا أن يتخصيص شني بالعقل yace wanga makhsus makhsus makhsusun ne bin nassi dan da yace to damiru kulli shay'in bi amri rabbiha sai ce fa asbahu la yura illa masakinuhum ba a ganin sai gidajen su ce qur'ani ya hudu gidajen su suna nan ko ba haka ba eh haka mallan yace mai su kuma cikin littafin mallan eh cikin muzakkira fi usul fiqh amma yace shi misalin da yake gani inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa mutanen makka an gane ko wa qalu in nattabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina aw lam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi ko tujba ilayhi aw tuqra thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna mutanen makka sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in mun ka bika za a kawo na hari ka san dama wani yana son ya bi gaskiya amma yana tsoron larabawan kauye su kawo musu hari kinan su ce ya bi annabi shissa to kaga shin dan tsoron mutuwa ko ko dan tsoron a kawo maka hari kake kin bin gaskiya sai Allah ce aw lam numakkin lahum haraman aminan ba mu tabbatar musu ba da harami wanda yake mai aminci kafin ma zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da ya bashi kariya kafin manzo zo zai iya bashi kariya don manzo ya zo a hankalci ma yanzu na bai ai tunda annabi shi na cike kamata ma ya fi bashi kariya sai Allah ya ce tujiba ilaihi ko yujiba ilaihi a wata qira'a samaratu kulli shay'in ana kawo wa dukkan ƴaƴan itace na duniya shankiti yace to in ka hankalta da hankalinka ba duk ƴaƴan itace na duniya ne ake kai a makka ba yace to nan sai kai taksi yau sai kai taksisin shi bil aqli haka mallan yace in ma baka yarda da wannan ba bari in baka wanda za ka yi taksisin shi da al'aqlu annabi sulaiman yake cewa ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayri wa utina min kulli shay'in an babu dukkan komai alhali a wannan lokaci ba shine sarkin duk wurare a duniya ba don balqisu ita ma mi hudu hudu yace inni wajadtu ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in ita ma an bata dukkan komai kaga zamanin annabi sulaiman take na ana nufin dukkan abinda masu mulki suke da bukata shi an basuwa amma ba ana nufin komai da komai ba a'a gwargwadon abinda sun ka samu don eh annabi ya ce min annabi sulaiman ya ce min kulli shay'in hudu hudu ya ce ita ma min kulli shay'in to kuma a zamani guda suka rayu kaga zo da kai takhsisin shi shi ma nan ko kan mu ce mu takhsisin shi da hadisin da manzo Allah yake cewa an bashi wani abubuwa guda shi ai bai zo wannan lokaci lam yutahun da nabiyun qabli ko to ai shi bai zo ba wannan lokacin shi babu shi wannan ai ce baka ana iya taksishin shi an kalli ana amuci to amma a wannan lokacin shi baya raye bai zo ba ina fatan ka fahimce ni yawwa shi yasa to a takaicen da ya takaitawa waɗannan shine suka yi tafsirin shi yasa ɗaliban ilimi sai an yi hattara idan aka zo wajen al-mukhassisat ya wajen tafsirin qur'ani da karanta hadisi hadisi ma na da wannan hadisi na iya tafsirin hadisi istisna'ul muttasil wal munfasil da yazo cikin hadisi idan baka fahimci haka ba za ka bada hukunci da fatawa wato a gurgu wato a gurgu kamar an gurgunta nasoshi yanzu kaga ayoyin da suke cewa kafirai ba su da ceto gaba daya ko ba haka ba su da kansu suka ce famalana min shafi'in ko ba haka ba فما تنفعهم شفاعة الشافعين شيخ محمد الأمير الشنقيطي ده زوجا ونا آية يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون كما كما yaceto kafirai ba su da ceto gaba ɗaya amma nassoshi sun inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa zai ceto ga ammikin shi abu talib yana cikin tsakiyar wuta ya jawo shi ya kawo shi gefe gefen wuta sama sama to kina wanda ana taksisin shi da shi shi yasa ba wai haka ne kawai zaka dauko nassi ba ka ce a ba za a yin tafsirin shi ba a'a tana yiwa akwai muhassas kafirin wanne ne banda wannan tunda shi nassi ne nasso shi ne hadisai ne ingantattu cikin sahihul bukhari da muslim suka nuna za a za a saukaka masa sannan su kansu kafiran za a yi musu ceto don a yi hisabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai wannan ceto ba ceto na shiga wuta ba ko fita wuta a'a ceto na Allah shi hisabi ai dole sai an zo gare shi gaba daya to kaga ya kamata ka gane wani irin nau'in ceto ake nufi a'a da an ka ce ba a yi makafirai ceto a'a ba Allah ba zai yi babu ceto a'a ba cewa babu ceto gaba ɗaya ba babu ceto sai in ya bada izini man zallabi ya shafa'u indahu illa bi izini kuma ba a ceto sai wanda Allah ya yarda a yi mace ceto shine mai imani wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyati mushfiqun shikenan kuma mai ceton ba zai ceto ba sai da shi ma izinin Allah illa bi iznihi ai yazo da izinin Allah kuma illa liman irtada sai wanda Allah ya yarda da shi shikenan ya kamata mu fahimci irin waɗannan abubuwa to amma saboda wani lokacin nassi yana buƙatar sai an haɗa nassi ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai sai ɗalibin ilimi bai je ba eh sai ya saki hukunci ko da aka zuwa sai al'amari ya zo ya lalace muna na fata an fahimce ni to wannan shine al-mukhassisat al-muttasila da al-munfasila na kawo su mai so ya koma cikin littafin usulul tafsir da usulul fiqh zai ga bayanai akan su da misalai wannan na dan kawo abin da ya sauka dai eh abin da ya shafi al-lafz wal ma'na malan lokaci ya ya tafi kwarai da gaske ba mu samu muka gabatar da wasu abuwa za mu yi magani a magana ne akan wato al-haqa'iq thalatha al-haqa'iq thalatha wannan shine ina ganin abin da ya kamata mu yi bayani kansa sai mu abin nan alhaqa'iq ya an ka ce haƙiƙa shine lafazi ai amfani da shi a wurin da aka a asalin yadda larabawa suka yi amfani da shi na'am yanzu misali in muka ce rajulun na'am haƙiƙa ne namiji ake nufi da shi ko ba haka nan bane in ni ce bahrun teku ko ba haka ba to amma in ni ce ra'aitu bahran fil masjid na ga teku cikin masallaci sai malamai sun ka ce to nan ba a cewa an ga teku cikin masallaci a'a na ga babban malami mai ilimi wanda iliminsa fadinsa kamar teku kamar yadda teku ake samun alkhairai cikin ta an shiga ana akwai fadi kuma to haka ne iliminsa yana da fadi kuma iliminsa yana amfanin jama'a ina fata an fahimce ni to wannan sai su kira shi majaz asalin almajazu shine alqat'u kamar an yanke abu to amma wat'ul lafzu fi ghairi mawdi'ihi ko istikhdamul lafzu fi ghairi mawdi'ihi kai amfani da kalma ba wurin da aka yi amfani da ita ba wannan akwai bayanai da dama amma wadansu malamai sun tafi cewa babu majaz sai dai a ce uslubun min asalibil lughatil arabiyya shine wani uslubi ne da larabawa suke amfani da shi magana ce ta malamai akwai tsawo gare ta ya shafa alkur'ani ko eh gaskiya.
a suwar sun ce da larabcin ma da nassin da komai eh, duka ya shafe su lokaci ya dan eh, fara matsowa amma akwai matsala da ya kamata mu dan yi bayani kanta sai mu karasa tun da an abin nan wasu sun ce babu shi wasu sun ce akwai shi Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti shi ya tafi na cewa cikin Qur'ani da cikin lugha babu shi wasu sun ce cikin Qur'ani babu shi amma cikin lugha akwai shi ina fata an fahimce ni bayani ne saboda yana da alaka da aqida waɗansu malamai suka yi inkarin shi wasu sun ce sunan shi uslubun min asalibi al-lughati al-arabiyya al-muhimmu al-haqa'iq ath-thalatha malam bari mu kawo su الحقائق الثلاثة حقيقة أكني الحقيقة الشرعية ده الحقيقة العرفية ده الحقيقة اللغوية na'am shar'iyya ده لغوية ده عرفية إن أنك تي الشرعية حقيقة تشريعة كلمة تنا ده معنى الشريعة حقيقة أنا أبن أكين في ديتا الشريعة الحقيقة اللغوية تكي اللغة غا حقيقة تا. الحقيقة العرفية عرفي زمن متاني غا يدى سكي أنفاني ديتا na'am an gane ko to sai mu zo mu ɗauko su kaga yanzu misali in an ka ce as-salatu a cikin larabci shine addu'a'u ayi addu'a in an ka ce as-salatu a cikin shari'a shine wannan ibada wanda ake farawa da kabbara a ƙari da sallama ko ba ka nan bane sallar farila da ta nafila in an ka ce addabatu da larabci ana nufin duk abin da ma ya dubbu alal arda a cikin a cikin wato asalinta duk abin da ke tafiya akan ƙasa amma an ka ce addabatu akan al'urfu shine abin da yake da kohoto guda hudu shi yasa ma bahaushe ke cewa dabba to in baka san su ba in suka zo sai su rikitar da kai yanzu misali sallah tana nufin yin salati in baka sani ba sai ka zo yanzu dabba ma qur'ani yace wa min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahi babu wata dabba da take tafiya akan kasa kaga ya dubbu duk da yake wasu malamai sun ce dabba har a sama akwai ta ina fata an fahimci ba wai sai a kasa ba don Allah subhanahu wataala a cikin suratul shura ce wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa khalqus samawati wal ardi wa- wa ma batha fihima da abinda Allah ya yada da cikin su sammai da kasai min dabba na dabba suka ce sama da kasa na da su wasu suka ce fihima yarju ila al ardi kasa ɗaya ake nufi wasu malamai suka ce a'a sama ta farko da kasa ta farko Allah kalla ce fihima da midishi na kuma zuwa gare su amma dai akwai maganganu masu yawa to amma dai an ka ce dabba a urfin mutane shine abin da ke tafiya da abu guda hudu shi yasa aka cewa wane dabba ne amma dabba a cikin alkur'ani asalinta da ya larabci tana nufin duk abin da ke tafiya akan ƙasa to in an ka ce sallah a shari'a tana da ma'ana daban sallah a larabci tana da ma'ana daban to in baka gane wannan ba sannan in sun ka ci karo da juna malamai sun ka ce in sun ka ci karo da juna za a gabatar da alhaqiqa ash-shar'iyya sannan alhaƙiƙa al'urfiya sannan lugawiyya saboda waɗanda suna da alaƙa ne da wani abu da ya keɓance su to yanzu ya za mu gane wannan Allah subhanahu wata'ala ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim Allah ya ce ma annabi yayi salati ga mutane ya halatta annabi yayi salati ga mutane huwa alladhi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu Allah yana salati gare ku da mala'ikunsa nan kaga ba a cewa Allah ya muku salati irin wanga salati Allahumma salli ala kaza amma nan wato sai zamanto nan wato su mala'iku za su yi irin na neman gafara Allah kuma zai yi karbi wannan gafara yayi muku rahama ina fata ana fahimta ta ko ya yabe ku shi kuma manzo Allah ya yi muku addu'a yana muku addu'a kenan nan ya zamanto hakika nan uh, hakika ce lugawiyya to in suka ci karo da juna shar'iyya ake gabatar suwa sai in an gabata hawa sai a gabatar da urfiyya in an ba gaba sai a gabatar da lugawiyya to nan hakika shar'iyya ba ta hawa dan ba a ce manzo Allah ya wa mutane sallah yin sallah fa salli li rabbika Allah ake ma sallah sai ta zamanto hakika ce lugawiyya ake nufi wannan yana da kyau ɗalibin ilimi ko ɗaliban ilimi mu fahimci wannan malam lokaci ya yi an ɗaga muna hannu ya kamata mu dakatar da karatu sai sati mai zuwa wannan karatu na wato al'alfaf da alma'ani mu zo mu ci gaba daidai in Allah ya ba mu iko har mu ƙarasa shi da izinin Allah abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah illa billah yan uwa masu kallon mu da sauraron mu kun ga da yadda shiri ya faru kuma ga lokaci ya yi halinsa muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi amfani da abin da muka saurara kuma ya kai mu sati mai zuwa domin malam ya zo ya ci gaba da mana wannan darasi mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma malam da alkhairi da kuma ma'aikata na wannan gidan tele ga baki daya da mu da su Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a cikin mizanin sanata sannan kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu da abin da muka saurara kuma ya kai mu sati mai zuwa domin ci gaba da wannan shiri ranar juma'a karfe tara zuwa goma wato na safe din ranar juma'a Allah subhanahu wata'ala biya mana bukatunmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته